shekara ta 1447 hijiran manzo sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina wanda kuma ya dace da sha shida ga watan uku shekara ta 2026 miladiya muna rukun Allah subhanahu wataala imana tofiki ya datar da mu jiya mun kai ƙarshen aya ta 95 a cikin wannan sura mai arbaka suratu hud alaihi salam yau kuma insha Allah za mu ci gaba daga aya ta 96 wadan Allah subhanahu wataala ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين الله سبحانه وتعالى إذا تدموا kafin mu ci gaba da karatu za mu ɗauki tambaya ɗaya tambaya ce amma tana wato cike da abin bakin ciki da damuwa inda shi wanda ya rubuta wannan tambayar zai yi in gayyace shi ya same ni mu tattauna da shi da yafi ba zan karanta ba to amma saboda yanayin wasikar ko na ce ya je mu hadu yana bana jin zai je mu hadu to shasa zan karanta dan wasan wato irin halin da ake ciki magana ce akan liwadi za ku iya tunawa kisar mutanen annabi lut alaihi salam mun fara da bayani akan liwadi kila wani zai ɗauka cewa wasu kamar ma ba baya faruwa a gari to wani matashi ne Allah jarrabe shi da wannan kuma yana so ya tuba amma ya saba da abin kuma ba wannan inda zan ce masa ya zo ya same ni ya same ni ba shi shawara don yana neman shawara ya zai tuba ya fi to amma ba zai so in san shi ba kuna ce masa ya zo ba zai zo ba na san ba zai zo ba ba zai yi damu ya ida hudu da shi ba don ba daɗi mutum ya karanta irin waɗannan abubuwa a cikin karatu to amma saboda saboda ya zama wa'azi da darasi ga wasu za mu karanta malam Allah ya ma rayuwa albarka amin malam ina cikin tashin hankali ban san ina zan sa kaina ba yau kusan kwana uku zuwa hudu ba na yin bacci ko kaɗan na kasance Allah ya jarrabe ni da yin luwadi malam. Tuna na ji tafsirinka a kan luwadi, hankali na ya tashi. Har wannan ya sa ina jin Allah ba zai yafe min ba, saboda malam ina secondary wani malaminmu ya koya mun. sai ya zamana so addicted yau shekara uku kenan ina cikin wannan hali na luwadi malam koyaushe ina ina yi nadama na daina highest two days zan sake komawa malam menene zan yi in toba shin Allah zai yafe mun malam na tsani rayuwata duk lokacin da na tuna zan hadu da Allah ina matakar jin tsoron ran da zan mutu malam a taimaka min da addu'a kawo labin tashi hankali ne kwarai da gaske ko mutum mu zai so a karanta irin wannan ana yadawa ba to amma ya zama dole ya za a yi to kun ga irin yadda ake yada wannan barna babban abin takaici babban abin takaici malaminsa a sakandare shi ya koya masa wannan malami da aka ɗanka masa amana ‘ya'yan mutane ya ba su tarbiya ya ba su ilimi ya gina su su taso su amfanar da kawunansu su amfanar da al'umma amma ga irin cin amana da malamin nan ya yi ba mamaki ire-irensu suna da yawa a makarantunmu ba mamaki yaran da aka lalata su suna da yawa wannan ne ya yi ƙarfin hali ya fito ya rubuta yana bayanin halinsa to wannan yana nuna maka irin hatsari da muke ciki irin hatsari da muke ciki inda a makaranta za a koya wa yaro irin wannan to yana sauran gurare makaranta kuma ta secondary ka wannan bala'i wannan bala'i to yanzu wannan malamin yara nawa ya lalata tunda malami ne koyarwa ita ce aikinsa a makaranta kullum yana cikin yara yara nawa yake lalatawa Allah kada ya sani kuma irinsu suna nan da yawa saboda haka akwai tashin hankali akwai tashin hankali tashin hankali saboda haka ya kai dan uwa amma na farko dai ka gode wa Allah da Allah ya sa kai da kanka ka gane abin da kake ba daidai ba ne wannan ita ma nasara ce da ka ji cewa ba ba daidai kake ba kuma in ka tuba zuwa ga Allah Allah zai karbi tubarka والذين إذا ظلموا ف... ف... والذين إذا ظلموا إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون wannan shine abin da ake so idan mutum ya fada cikin kuskure aka tunatar da shi Allah aka tsoratar da shi Allah ya tuna da Allah sai nemi gafara ba zai dawwama akan laifin da yake kai ba muna shine ake so shine mataki na farko na tuba kai nadama kuma kai niyyar ba za ka sake komawa ba kuma kai iya kokarin ka ga cewa ka bar wannan abin abin da zai taimaka maka wajen barin wannan zunubi shine abu na farko ka nisanci abokai wanda kake hulda da su na wannan harka ka canja abokai ko gurin zama ko unguwa ce ka daina zama da su wannan mataki ne muhimmi sannan kuma a karka yawan sauraron wa'azuzzuka da aka yi aka wannan laifi abin da ya shafi ranar tashin alkiyama ku samu wa'azuzzuka musamman abin da ya shafi hatsarin lewadi kana yawan sauraron wa'azi kuma ka rika sauraron wa'azi a kan ranar tashin alkiyama kuma duk abin da zai dasa tsoron Allah cikin zuciyarka ka yawan ta sauraron wannan ko annabi lut alaihi salam idh qala lahum akhuhum lutun ala tattaqun tsoron Allah ka fara ga musu sannan kuma iyayenka suna nan ba tare da ka fada musu halin da kake ciki ba ka ce da su kana cikin matsala su ta ka addu'a Allah ya raba ka da wannan matsala addu'ar iyaye tana tasiri kwarai da gaske haka nan malamanka wanda ka yarda da su ba tare da ka furta musu halin da kake ciki ba ina cikin wani wata matsala ka nemi su su ta ka addu'a kuma ka tashi cikin dare ku yi sallah ko da raka a biyu ka roki Allah subhanahu wataala Allah wato ya taimake ka ya taimake ka ka bar wannan zunubi Allah subhanahu wa ta'ala mai gafara ne in ka tuba zuwa ga Allah da gaske Allah subhanahu wa ta'ala zai karbi tubarka قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا duk waɗanda suka yi laifi suka wuce iyaka suka yi barna Allah ya ce kada su dibe kauna daga rahmar Allah duk laifin da za ka yi ka daga hannu ka ce ya Allah na tuba ka gafarta mu Allah zai gafarta maka Allah kuma zai karbi tubarka saboda haka kada ka ɗebe kauna daga rahmar Allah shi kansa wannan ka ji cewa Allah ba zai gafarta maka ba zai gafarta maka ba zai gafarta maka ba laifi ne ka daina jin wannan shi wannan wani laifi ne ka ji cewa Allah zai gafarta maka Allah zai karbi a a tubarka to waɗannan matakai a takaice a insha Allah za su taimaka maka Allah subhanahu wataala ya taimaka maka ya raba ka da wannan bala'i da sauran matasan musulmi kuma waɗanda suke wato ɗora yaran musulmi akan wannan mummunan laifi wannan laifi mai muni Allah subhanahu ta'ala ya shirye su idan ba za su shiryu ba Allah subhanahu ta'ala ya fallashe su ya tona musu asiri Allah ya kunyata su duniya kafin lahira duk masu lalata 'ya'yan musulmi ko saboda tsafi ko saboda wata bukata ko ma wani dalili yasa suke Allah ya shirye su in ba masu shirya ba ne Allah subhanahu da azumi a bakin mu muna roƙon Allah Qur'ani muka saba muna fassarawa muna tawassuli da azumin mu muna tawassuli da kyawawan ayyukan mu ya Allah muna roƙon da sunayen ka kyawawa in masu shirya ne Allah ka shirye su ya Allah idan ka san ba za su shiryo ba ya Allah ka fallashe su ya Allah ka kunyata su a nan duniya kafin lahira ya Allah ka ya Allah ka jefa musu masifu da suka fi ƙarfinsu ya Allah wani abin takaici ne abin takaici ne malaman makaranta malaman makaranta a baka amanan al'umma ka ci amanan al'umma Allah shi kyauta bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد نعم الله تعالى كتاب ولقد أرسلنا موسى da hakika mun aiko Musa bi ayatina da ayoyinmu wa sultanin mubin da hujja mabayyaniya bayyananna ila fir'auna wa mala'ihi zuwa ga fir'auna wa mala'ihi da waziransa da manyan mabiyansa fattaba'u amra fir'auna sai suka bi umarnin fir'auna wa ma amru fir'auna bi rashid kuma al'amarin fir'auna ba a kan shirya yake ba. Bayan Allah ta'ala ya ba mu labaran wasu daga cikin annabawa, wajen annabawa guda shida, annabi Nuh, annabi Hud, annabi Salih, annabi Ibrahim, da annabi Lut, da annabi Shu'aib. Wannan kisar annabi Musa salam ita ce kisa ta bakwai a wannan Sura. Annabi Musa salam Musa bin Imran. Allah ta'ala ya ba da labaransa a gurare da dama, a gurare da dama kusan surori ko talatin da hudu ko makamancin haka, ko ba wani annabin da aka ambaci sunansa fiye da sunan annabi Musa salam. To malamai sun yi ishtihadi wajen gano hikimar da ta sa Allah ta'ala ya ambaci annabi Musa salam fiye da sauran manzanni da annabawa. wasu suka ce akwai wato kamanceceniya tsakanin shari'ar annabi Musa alaihi salam da shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Tushe sama a lokuta da dama manzan Allah yana ishara zuwa ga annabi Musa alaihi salam, yarhamullahu akhi Musa, sanda kuma ya yi da aka yi Isra'i da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya gamu da annabi Musa bayan an ba shi sallah lokaci hamsin annabi Musa Alaihi salam shi ba shi shawara ya koma ga Allah subhanahu ta'ala ya roƙi Allah Allah ya rage masa yana dawowa ya ce masa ka koma a rage ma har aka zo zuwa sallah lokaci biyar sallah lokaci biyar dima annabi Musa Alaihi salam ya ce da shi na jarrabi na gwada banu Isra'ila ina gani sallah lokaci biyar da ma biyar da ma sun yi yawa ka je ka roki ubangijinka ya rage maka to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yanzu ina jin kunyar Allah ba zan iya koma gurin Allah ba ina koma ina neman rage ana rage mun yanzu haka ya isa to abubuwa da dama akwai alaka tsakanin annabi Musa alaihi salam da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma da shari'arsa da shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to shine kissarsa ta shahara saboda ba shi manzo ne mai daraja kuma kalimullah wanda Allah ya yi magana da shi sai kuma aka aiko shi zuwa ga kafiri kusan za ka ce mafi girma an yi kafiri irin fir'auna tarihi kusan ba a yi ba ma'alimtu lakum min ilahin ghairi ce ban da ni ba wani Allah ba ma shi yace shi ma Allah ne ba ban da shi ba wani Allah sauran suna da'awar cewa su ma su Allah ne sun sun yi da'awa amma shi ya ce shi ne ɗaya tilo ba wani Allah annafi wal isbat ana rabbukumul a'la to sha sa kisar annabi Musa alaihi salam ta shahara ko nan fir'auna ma to anan Allah ta'ala yake ba mu labarin sa a takaice amma ba tafsili ne za a ba mu ba Allah ta'ala ya kawo ni ya ba mu labarin cewa sun yi laifi kuma an hallaka su wanda shine abin da Allah ta'ala ya ambata walaqad arsalna Musa bi ayatina mu aiki Musa bi ayatina da ayoyinmu Allah ta'ala ya baiwa Annabi Musa alayhi salam ayoyi da dama waɗanda suke tabbatar da annabtarsa mu'jizoji iri-iri kamar yadda Allah ta'ala yake faɗa wata ayar wanda kada ataina Musa tis'a ayatin bayyinat mun baiwa annabi Musa alaihi salam ayoyi guda tara bayyanannu wa sultanin mubin kuma mun bashi hujja bayyananna wasu malamai suna fasara da jim'i jinsi ne ana nufin ma'ana hujjoji da yawa hujjoji masu yawa bayyanannu ana kiran dalili hujja sultan sultan ma'ana daga sulta aka ɗauko iko ƙarfi sultan mai iko mai ƙarfi an kira hujja dalili da sultan saboda da hujja ne za ka rinjayi abokin husuma in kana jayayya da wani akan wata mas'ala shi yana cewa yana da kyau kai baka kana cewa ba shi da kyau ta za ka rinjaye shi da ƙarfin makami ko da ƙarfin tuwo a'a da hujja idan ka kawo hujja da ta fi hujjarsa kaga a nan ka samu mai iko a kansa to shasa ake cewa hujja sultan kamar da yake sarki na gari wani ƙasa da me yana rinjayar mutane da ikonsa da ƙarfin mulkinsa yake a rinjayarsu to haka dalili da hujja in kana da hujja a hannunka za ka rinjayi wato abokin jayayya shi yasa ake kiran hujja da sultan Allah ce wa sultani mubin hujja wanda yake bayyananne bayyananna duk wanda ya ji ta zai fahimce ta kuma ba shi da abin da zai ture wannan hujja duk yadda zai yi ba zai iya ture ta ba to sai dai ya kita sai dai kawai kawo shubha ga wannan hujja to irin hujjar da Allah ta'ala ya baiwa annabi Musa alaihi salam kenan Allah ya ce ila fir'auna zuwa ga fir'auna fir'auna lakabi ne na duk wanda ya yi mulki kasar a misra a wancan lokaci wa mala'ihi zuwa ga fir'auna wa mala'ihi mala masu fada aji manyan gari waɗanda suke karkashin fir'auna irin su na su hamana da sauransu to me yasa ba ambaci sauran jama'a ba me yasa ba a ce ila fir'auna wa qaumihi ba ma'ana annabi Musa zai wa fir'auna da'awa da manya waɗanda waziransa waɗanda suke tare da shi sauran mabiyan fir'auna annabi Musa ba zai musu wa'azi ba kenan ba haka ake nufi ba abin nufi a nan Allah ta'ala ya ware su ya ambace su domin su ne waɗanda ake bi abin da fir'auna da mukarrabansa suka yadda sauran mabiya suna da ta cewa ba su da ta cewa duk abin da fir'auna ya faɗa abin da manya-manyan mukarrabansa suka faɗa sauran jama'a akan wannan za su tafi to sha sa Allah ta'ala bai ambace su ba to sha sa koyaushe idan manyan gari suka rike da'awa suka rike gaskiya sauran jama'a su ma za su bi su shi yasa ake cewa annasu ala dini mulukihim mutane suna kan addinin sarakunansu domin abin da manya suka yi sauran jama'a su ma za su bi su a akai da annabi Musa alaihi salam ya zo yi wa fir'auna wa'azi da jama'arsa fir'auna ya kangare saura kuma fattaba'u amra fir'auna su manyan garin da sauran mabiya suka bi umarnin fir'auna suka kisi imani ba su imani da annabi musa alaihi salam ba musamman kiftawa da suka bi umarnin fir'auna mi sakamakon wannan shin bin umarnin fir'auna da suka yi ya dace su yi wannan shi ne Allah ta'ala ke cewa wa ma amuru fir'auna bi rashid umarni da fir'auna yake ba su ba umarni ne wanda yake akan shirya ba umarni ne wanda yake akan bata kafirci ne kafircewa Allah ne zalunci ne rashin imani ne ba kan shirya ya dora su ba Allah ta'ala yake cewa fattaba'u amra fir'auna ko kuma kafin nan ma ila fir'auna wa mala'ihi fattaba'u amra fir'auna wa ma amru fir'auna birashid anan Allah ta'ala ya kawo ya izharin sunan fir'auna bai kawo damiri ba har sau uku inda ba alkur'ani ba za ka iya kace ila fir'auna wa mala'ihi fattaba'u amrahu wa ma amruhu bi rashid inda ba alkur'ani ba amma Allah ta'ala ya tananata sunan fir'auna gurin da ko damiri aka kawo zai wadatar to malamai suka ce Allah ta'ala yana so ya shahara ya ƙara fito da munin abin da suka yi kuma ya ƙara nuna cewa lalle abin da suka yi ba shirya ba Allah ta'ala yana so ya ƙara nuna cewa abin da suka yi sam sam a ba daidai ba to ga wannan shine a dunkule Allah ta'ala ya kawo mana in ka je wasu surori Allah ta'ala ya kawo tattaunawa da ya faru tsakanin annabi Musa irin sako da ya zo da shi irin bayanin da ya musu da kuma irin yadda fir'auna da mabiyansa suka kawo shibohohi da kuma irin yadda annabi Musa alaihi salam ya warware shibohohinsu amma anan da yake ba wannan ake nufi ba abin da ake nufi ana so ne a nuna cewa an hallaka su su ma kamar yadda aka hallaka mutanen annabi Nuhu da mutanen annabi Hudu da Ad da Salih da mutanen annabi Lut da mutanen annabi Shu'aibu shi yasa aka takaita labarin anan yanzu kuma ayoyi na gaba Allah ta'ala zai faɗa mana gobe ko kiyama biya kuma matsayinsu me zai faru gare su na'am يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود نعم الله تعالى yake ce yaqudum qaumahu zai jagoranci mutanansa shi fir'auna kenan yawmal qiyamati aranar tashin tashin alqiyama fa awradahum an-nar zai shigar da su wuta wa bi'sal wirdul mawrud wannan mashiga da aka shigar da su ta munana kamar da yayi musu jagoranci a nan duniya fattaba'u amra fir'auna ya wuce gaba ya tsaya ya ci annabaran sam-sam kada a yarda da annabi Musa alaihi salam matsafi ne makaryaci ne kada a yarda da shi masu fada a ciki a cikin mabiyansa suka ce eh haka ne kuma suka ɗaura suka tilasta sauran jama'a a cikin mutanensu suka bi umarnin fir'auna ya yi musu jagoranci akan kafirinci a nan duniya to haka nan gobe kiyama Allah ta'ala yake cewa ya kudumu qaumahu idan an yi tashin alkiyama shine zai jagoranci mutanensa zai wuce gaba bayan an tashin alkiyama fa awradahumun nar yana tafiya suna bin sa yana tafiya suna bin sa fa awradahumun nar har sai ya shigar da su wuta anan Allah ta'ala yace fa awradahumun nara sai ya shigar da su wuta shi zai koma gefe ne su shi shiga ko ko shi sai ya fara shiga saura za su shiga sai ya fara shiga in dai har mabiyansa za su shiga shi kuma me in babu aula kenan anan Allah ta'ala ya kawo da sigar madi fa awradahumun nara ya shigar da su wuta amma ka zo fasarawa zai shigar da su domin anan gaba ne amma li tahqiqi wuqu'ihi Allah ta'ala ya kawo da sigar madi saboda ya nuna maka kamar an yi an gama tabbas in ku duba ka duba labarai da yawa abubuwa da yawa na lahira idan Allah ta'ala yana ba da labari yana amfani da fi'ilul madi wanda kuma nan gaba ne zai faru fi'ilul madi abinda ya wuce ne ake ba da labari abinda zai zo nan gaba fi'ilul mudari ake amfani da shi amma Allah ta'ala yana kawo fi'ilul madi domin ya nuna lalle wannan kamar an yi an gama kamar ya faru ne kawai jiran lokaci ne ake yi don ka samu yaƙinin cewa abubuwan da ake fada maka nan babu kokonto babu tantama a ciki fa auradahumun nara sai ya shigar da su wuta wa bi'sal wirdul mawrud al wurud asli a larabci aje a sha ruwa shine shine alwurud ana fahimta ka je gurin da akwai ruwa ka sha ruwa shine wurud amma kuma zuwa wuta idan an je ruwa za a samu ko ko wuta za a sha wuta za a sha a jiki shirwa mai tsanani to zuwan su wuta sai Allah ya kamanta kamar mai zuwa gurin shan ruwa to shine malamai suka ce anan Allah ta'ala yayi tahakkum tahakkum ma'ana ba'a mecece ba'a ka fada wa mutum kalamu waɗanda suke zahirin su alkhairi ne amma abin da ya kunsa sharri ne Allah ta'ala yayi musu ba'a sun yi abin da sun ga dama a nan duniya to gobe kiyama Allah ta'ala zai sa su wutar jahannama alwird ma'ana gurin da za su shiga ta munana ya munana al-maurud wanda aka shigar da su wa bi isal wirdul maurud gurin da aka shigar da su ko mashiga da aka shigar da su ta munana ko gurin da aka jefa su a ciki aka sa su a ciki ya munana duk abin da Allah ta'ala ke cewa ya munana tur da wannan abin lalle babu shakka muna wannan abin ya yi girma sai Allah ta halake cewa wa utbi'u fi hadhihi dunya wa utbi'u fi hadhihi la'ana a wannan duniya aka bi su da la'ana wa yawmal qiyamati da kuma ranar tashin alqiyama bi'sar rifdul marfud wannan kyauta wannan kyauta ta la'ana da kuma aka bi ta da wata kyauta ta munana وأتبعوا بهذه لعنة أكبيس دا لعنة أولا دنيا ما أنا دنيا ما أنسيني مسو تنكا فسج لاهرة كما دا أكسيني مسو با أنا نسيني ورتاس أيابا ويوم القيامة دكما ران تاشن القيامة Allah ya tsina musu a nan duniya, gobe kiyama idan aka tada su, in za a tsine musu bayan an tara dukkanin halittun Allah subhanahu wata'ala kowa yana ji kowa yana gani a ce Allah an ci fir'auna da mutanensa kamar yadda Allah ta'ala ya la'ance su ya kore su daga rahmasa a nan duniya bi'isar rifdu arrifdu shine al'ata ko kuma taimakawa almarfud wanda kuma aka bi da wata kyauta, kyauta da aka bi da kyauta, mana an yi musu kyauta sannan kuma aka ƙara musu wata kyauta. Wace kyauta? Shigar da su wuta, shigar da su wuta kyauta ce, idan kawo mutum azaba misali ko a nan duniya ka gallaza masa, ka dake shi, eh, ka ji masa ciwo, idan ka ci na yawawa ne kyauta, za fahimce ka. za a ce kyauta ce ba kyau wannan ba a ce to mana bi isar ribdu Allah ta'ala ya turo da manzo annabi Musa alaihi salam ya zo ya musu wa'azi ya gamsar da su su fahimci gaskiyar fir'auna yaki manyansa suka ki sauran jama'an gari aka yi musu bayani suka yadda suka ki kyautar da Allah ta'ala ya yi musu kyauta ta shirya a nan duniya suka ki su karba to a lahira za a yi musu kyauta ta wuta an fahimta shi ne arrifdu ma'ana wannan kyautar ta munana almarfud kuma wadda aka bita da wata kyauta ma'ana a nan duniya Allah mai ya la'ance su gobe kiyama Allah kuma zai la'ance su sannan kuma za a ƙara za a sa su cikin wutar jahannama wannan shine kyauta wadda aka bi ta kyauta nan an la'ance su a sake la'antar su sannan kuma a sa su wutar jahannama to shine wasu malamai suke cewa urdifat bi la'natin ukhra wannan la'ana da aka yi musu a nan duniya za a bi ta da wata la'ana tuqawwiha za ta karfafi la'ana ta farko wa tu'awinuha za ta taimaka wa la'ana ta farko wa tasmiyatuha rafdan tahakkumun da aka kira wannan azaba da la'ana a matsayin kyauta ba a ake musu domin su ma sun yi wa sun yi wa annabi Musa ba'a sun yi masa izgiri iri-iri to gobe kiyama su ma za a saka musu akan izgirin da suka yi wa manzon Allah Nabi Musa alaihi salam ta hanyar da ta dace da kafircinsu to Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu da daga azaba Allah ta'ala wata ayar yake cewa wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab mummunan azaba za ta kewaye fir'auna da mutanensa gobe kiyama annaru yu'raduna 'alayha guduwan wa ashiya tun daga aka tun daga ranar da aka hallaka fir'aun har zuwa a tashin alkiyama Allah ta'ala yake cewa za a yi musu azaba za a nuna musu azaba ta wuta suna jin azaba ta wuta guduwan wa ashiya safi da maraici yau ko zo musulunci shekara nawa yau eh dubu da ɗari hudu da wani abu tsakanin annabi muhammad da annabi isa shekara ɗari biyar da wani abu tsakanin annabi isa da annabi musa nawa ne ni ban kiyaye ba amma dai ana magana kusan kamar shekara dubu da ɗari bakwai ɗari takwas ake magana misali amma duk waɗannan shekarun annaru yu'raduna 'alayha guduwan wa 'ashiyya ana nuna musu azaba suna jin zafin azaba safi da maraici ko azaba zafin wuta na kwana ɗaya ai ba karama aiki ba talata sai Allah ta'ala kita wa yawma taqumu sa'a kuma akai wannan rayuwa ta barzakhiya ce kuma aka busa kaho akai tashin alkiyama sai a ce adkhilu ala fir'auna a shigar da fir'auna a shaddal azab azaba mafi tsanani ta Allah subhanahu ta'ala ya kare mu daga wutar jahannam to wannan kuma yana nuna cewa fir'auna ya mutu akan kafirci imanin da yi la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'ila wannan bai masa amfani ba al'ana wa qad asayt yanzu zaka imani mana inkari ne imanin ka yanzu ba zai maka amfani ba Allah subhanahu ta'ala ya kare mu daga azaba ذلك من أنباء ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد na'am Allah ta'ala yake cewa zalika waɗannan labarai min amba'il qura daga labaran alƙaryu na qussuhu alayka muna baka la- muna baka labarunsu muna labarta maka su minha daga cikinsu qa'imun akwai wanda yake tsaye wa hasidun sanda kuma akwai wanda yake halakakke Allah ta'ala ya bada labaran kamar da muka ambata annabi Nuh mutanen annabi Nuh mutanen annabi Hud mutanen annabi Salih sannan labaran annabi Ibrahim da labaran annabi Lut da mutanensa da mutanen annabi Shu'aibu da kuma labarin Fir'auna labarin annabi Musa da Fir'auna zalik mana zalikal mazkuru abin da aka ambata na labarai da suka wuce. Min amba'il qura daga cikin labaran alƙaryo, mana mutanen alƙaryo, ita alƙarya ai ba ta da labari. Gari in ba mutane akwai labari ne? Yanzu duk gine-ginen Maidugurin nan, duk mutanen Maiduguri suka fita yau cikin garin suka bar garin Maiduguri, akwai labari ne? Ba labari, ana aka ce alƙarya mutanen alƙarya. labaran mutanen alƙaryu na kusurwa alaika muke baka labaransu don labaran su zamanto darasi ga mutanenka ga waɗanda suke zamaninka da ma waɗanda za su zo baya duk masu karanta alkur'ani su karanta labaran nan su dauki darasi da izina kai kuma ai maka lallashi ya Rasulallahi da labaran da muke baka. Kuma wannan yana nuna gaskiyan wannan Alkur'ani, labarai ne da suka faru shekaru masu yawa, manzan Allah baya gurin, ba kuma wani littafi ne ya karanta ya san labaran ba, lokaci guda Allah ya zaɓe shi, ya mai da shi annabi, ya ba shi waɗannan labarai duka. Allah ta'ala sai ya ce labaran kashi biyu ne. labarai da aka ba su minha qa'imun akwai wanda yake tsaye ma'ana akwai gurabunsu gine-ginensu suna nan su an hallaka su mutanen ba sa nan amma akwai garuruwansu idan an je garuruwansu za a tuna da su za a ga alamunsu za a ga gine-ginensu kamar samudawa an je yanzu haka akwai mai gidaje duwatsu da suka sassaƙa suka yi gidaje a ciki akwai ƙa'im gurabansu ba su rushe ba ana gani Allah ya bari ya kiyaye gine-ginen nan domin su mutu darasi ga mutanen baya an je misira za ga irin gine-ginen da abubuwan da mutanen fir'auna suka bari duk ana ganin su to duk wannan zai zama to darasi sai kuma Allah ta'ala ce wa hasid akwai ma wasu wanda kuma garin ma gaba da aka girbe garin kamar shuka ce aka girbe ta ba abin da aka bari su da gine su duk suka tafi duk suka tafi da kamar aka kifar da mutanen mai annabi lutu duk babu ba alama in ka je gurin ba za ka cewa an yi wasu mutane a gurin ba ba wanda alama shaida da za ka gane cewa an yi wasu mutane a gurin duk Allah ya shafe tare Allah ta'ala ya shafe su gaba daya sai Allah ta'ala yake cewa wa ma zalamnahum duk an Allah ya halaka su tilkal qura dhalika min anba'il qura naqussuhu alayka ya bada labarin an halaka mutanen annabi nuhu Allah ya ba mu labari a wannan sura ya hallaka mutanen annabi Hud ya ba mu labarin ya hallaka mutanen annabi Salih ya ba mu labarin ya hallaka mutanen annabi Lut ya ba mu labarin ya hallaka mutanen annabi Shu'aib dan me Allah ya hallaka su yace wa ma zalamnahum ba mu zalunce su ba walakin zalamu anfusahum sai dai su ne suka zalunci kawunansu wa ma zalamna mu zalunce su bi ihlakihim bi ghairi dhanbi ba wai mun hallaka su ne ba wani zunubin da suka yi a'a Allah ya ce sun yi laifi mun turo da manzo na musamman gare su ya tsaye da hujja a kansu ya musu wa'azi sun fahimci saƙon amma suka ce ba su yi imani ba saboda haka ba mu zalunce su ba walakin zalamu anfusahum su ne suka zalunci kawunan su da suka yi kafirci suka yi shirka suka ki su yi imani da manzanni da muka turo saboda haka su suka jawo kawunan su Allah ba azzalimi bane Allah baya zalunci ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharraman fala ta zalamu ce aku ba ina ni Allah Allahnku wanda na halicce ku ma na haramta wa kaina zalunci saboda aka kada ku yi zalunci to Allah ta'ala anan ya nuna mana hallaka su da aka yi su suka zalunci kawunansu Allah subhanahu wata'ala bai zalunce su ba to sai sai kuma Allah ta'ala ke ba mu labarin gumakansu da suka bauta musu sun yi musu amfani sun kare su fama aganat ba su wadatar da su ba ba su wadatar da su ba anhum alihatuhum allolinsu allati yad'una min dunillah waɗanda suke bauta musu kuma bayan Allah sun bauta wa gumaka alloli mutanen annabi hud mutanen annabi annabi salih da sauransu sun bauta wa gumaka suna ganin cewa za su amfane su za su ba su kariya to Allah ta ke cewa gumakan nan allolin nan ba su amfanar da su ba lamma ja'a amru rabbik lokacin da umarnin halaka umarnin ubangijinka na halaka ya zo musu gumakan nan ba abin da suka yi musu bal ma gumakan su ma aka halaka su da ufa talibu wal matlub su masu bautawa gumakan da gumakan kansu su masu bauta wa allolin da allolin kansu duk aka hallaka su ya tabbata cewa gumakan na dama ashe shirme ne ba za su yi musu wani amfani ba wama zaduhum ghaira tatbib ba su ƙara musu komai ba ghaira tatbibin banda asara tatbib ma yana taksir asara sun ja musu hasara sun bauta wa gumakan nan wannan bautar ta ja musu hasara sun yi hasarar rayukansu sun yi hasarar dukiyoyinsu kuma sun yi babban asara ma asarar da za su yi gobe kiyama ba su yi musu amfani da komai ba tudu wannan Allah ta'ala yana babu labari ne mu na yau mu dauki darasi duk abin da za ka yi riko da shi za ka kama shi a matsayin zai maka amfani banda Allah ba wani amfani da zai maka sai ranar da kake bukatarsa ranar kuma sai kaga cewa lalle abin shirme ne ana fahimta lamma jaa amru rabbik wama zaduhum ghayra tatbib Allah ta'ala ke cewa wa kadhalika akhdhu rabbika kamar haka nan akhdhu rabbika damkar ubangijinka take idza akhadha alqura idan ya ɗauki alƙaryu wa hiya zalimatun alhali suna cikin zalunci suna zalunci inna akhdahu lalle damkar ubangijinka inna akhdahu lalle damkar Allah alimun mai radadi ne radadi ne shadidun alimun mai radadi ce shadidun mai tsanani ce ba ta'ala ya faɗa mana cewa ya hallaka su ne saboda su suka yi zalunci Allah subhanahu wataala bai zalunce su ba to shine Allah ta'ala yake faɗa mana wa kadhalika mithlu dhalika al-akhdh kamar yadda Allah ta'ala ya damki wadancan mutane irin yadda ya yawa mutanen annabi nuhu mutanen annabi hudu mutanen annabi salih mutanen annabi lut mutanen annabi shu'aib to haka damkar ubangijinka take idza akhadha alqura idan ya damki alqaryu mana mutanen alqaryu wa hiya zalimatun alhali sun zalunci a halin da suna zalunci wa hiya zalimatun ma'ana Allah zai damke su ne a lokacin da suke zalunci in sun bar zalunci Allah ba zai damke su ba kafin su yi zalunci Allah ba zai damke su ba yaushe Allah zai damke su zai kama su ya musu azaba a lokacin da suke zalunci wahiyar zalimatu to idan Allah ta'ala ya kama azzalimai ya ɗamki azzalimai ya ɗamki ya kama kafirai bayan an isar musu da saƙo an yi musu wa'azi an yi musu gargadi suka kisi imani suka ci gaba da zalunci kuma azabar Allah ta zo inna akhdahu lalle damkarsa kamawarsa in Allah tashi da ya tashi kama mutane azzalimai alimun kamawarsa tana da radadi mai shadidun mai tsanani kamawarsa tana da zafi babu sauki a ciki ai Allah ba mu labari irin yadda ya hallaka mutane annabi nuhu da mai tufan ruwa wanda ya mamaye duniya gaba ɗaya mutanen annabi hud irin Allah ya musu mutanen annabi salih tsawa mutanen annabi lut ƙasar ma gaba ɗaya ƙasar ma gaba garinsu gaba ɗaya ma aka sa malaka jibril ya sa fiffike aka daga su aka kai su kusan sama na farko sannan aka kifar da su ha wannan kama wace akwai tsanani ga tsawa ga iska tana dauke da ƙananan duwatsu ga girgizan ƙasa wannan duk Allah subhanahu wa ta'ala akhdahu alimun shadid wa irin yadda ya hallaka fir'auna a cikin a cikin ruwa wanda yake cewa Allah shi Allah ne amma irin yadda aka hallaka shi a cikin ruwa to Allah ta'ala yana saurarawa amma kuma idan ya tashi kamawa babu sauƙi an fahimta kamar da ake cewa ka ji tsoron mai haƙuri ranar da mai eh haƙurinsa mai ya ƙari wanda in ka taba shi ba da haƙuri duk abin da kai masa yana ramawa a zai ramawa ne gwargwadon mai abin da kai masa ba zai cutar da kai da yawa ba amma wanda kana cutar da shi yana haƙuri kana yi masa kana ɓata masa yana haƙuri yana haƙuri ranar da haƙurin shi ya ƙare sai ka ji jiki to Allah yana saurarawa hadisi abu musa al-ash'ari a cikin bukhari da muslim maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake inna Allah yake cewa inna Allah la yumli lidh-zalimi Allah babu shakka yana saurarawa azzalimi azzalimi yana zalunci kafiri yana kafirci mushrikin yana shirka yana keta wato iyakokin Allah yana abin da ya ga dama Allah kyale shi kamar baya ji kamar bai kamar bai gani ba kamar bai ji ba shi kuma sai ya rudu da wannan tunda ba a taba shi tunda ba a yi masa komai yana ganin kamar ba abu abin da zai same shi wannan kuma sai ya sa shi ya ƙara zalunci don Allah yana saurara masa ya yi sau ɗaya ba abin da ya faru ya yi sau biyu ba abin da ya faru ya yi sau uku ba abin da ya faru biyar shida goma ba abin da ya faru shi ai ba abin da zai same ni Allah ko yana nan yana saurarawa inna Allah la yumli lil zalimin to yana nan yana tafiya yana tafiya yana zalunci yana ƙara zalunci in zaluncin ya kai inda ya kai hatta idza akhadahu lam yuflit to idan Allah ta shi kama shi Allah ya kama shi to ba zai kubuta to shine sai manzo Allah ya karanta wannan aya wa kadhalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid kuma kamawar Allah gurgurdon zalunci kafiri zalimi damkar da Allah zai yi masa ba daidai take da kafiri wanda ke ba zalunci ba musulmi wanda ya musulmi ne amma wanda ya wuce iyaka cikin zalunci kila yana zaluncin da ko kafiri baya yi in Allah ka shi kamawa damƙarsa ba za ta zo da sauƙi ba saboda haka abinda Allah ta'ala ke so ya nuna mana a nan Allah yana da haƙuri yana saurarawa bawa wannan ma yana daga cikin rahmar Allah subhanahu wata'ala a saurarawa azzalimi kila ko zai tuba daga ranar da ya tuba ya ko idawo kan hanya shikenan an yafe masa wannan yana daga cikin rahmar Allah saurarawa kabi wani sa'ili kuma istidraji ne ana so ne ya ta yi zunubinsa ya ƙaru azabarsa ta girma istidraji to saboda haka darasi da zan fa'idanta a nan duk inda azzalimi zai zalunci kana mu'mini kana musulmi kada wannan ya baka tsoro lokaci ne zai zama tarihi ya zama kamar ba a yi shi ba irin yana zalunci da kasashen duniya kasashe na waɗanda suke ba musulmi ba karkashin jagorancin irin su kasar amerika da su isra'ila zaluncin da suke kasashen duniya ko ina sun taba suna gururi suna ce za mu yi kaza ba wanda suka kai mu makamai duk ƙasar da za mu ruguza za mu ruguza mun so mu ruguza ta za mu ruguza ta duk al'ummar da za mu mai da ita mun so mu mai da ita baya za mu mai da ita baya ba wanda ya kai mu ƙarfin mukami ƙarfin makamai ƙarfin soji ba wanda ya kai mu ƙarfin tattalin arziki kowa dole ya bi umarninmu abin da muke so za a yi wanda ba zai abin da muke so ba sun yi mun yi masa ba daɗi suna cewa man ashaddu minna kowa ba haka suke faɗa ba yanzu taron ba abin da ke faɗa ba kenan yanzu jiji da kai da girman kai duk wannan ya shiga karkashin hadisin manzan Allah inna Allah la yumli lidh-dhalim Allah yana saurarawa da yawa daga cikin musulmi suna samun takaici yaya Allah ya bar su duk addu'o'i da muke alqunut ne eh Allahumma dammir a'da ad-din a cikin alqunutu a cikin masallatai a daren daren 27 daren lailatul qadri ana waɗannan addu'o'i amma har yanzu sai Amerika ci gaba suke yi wani ce anya addu'o'i na ana amsawa kuwa akwai masu faɗan wannan ko inda ana amsa addu'o'in musulmi da yanzu duk su Amerika ba sa nan a'a Allah yana amsa addu'ar musulmi sai da Allah yana da tsari yana tafiyar da tsarinsa yadda ya tsara Allah ya tashi hallaka su sai Allah ya hallaka su da abin da ba a tsammani abin da bai kai ya kawo ba ba da wani abin da ke mai girman gaske Allah zai hallaka su ba abin da bai kai ya kawo ba sai Allah ya hallaka su ya nuna musu ikonsa babu shakka wannan lokacin zai zo sai dai mai tsawon kwana shi zai gani amma tabbas lokacin zai zo ta a da a shekara kaza da kaza shekara daga kaza zuwa shekara kaza an yi wata kasa America an yi wata ƙasa Amerika sai an ba da wani labarin. Dole zai zo, dole zai zo. To Allah su mu da abin da ake so, mu da mu tsaya kan addininmu, mu da mai daidai, mu yi imani da Alkur'ani, mu yi aiki da Alkur'ani. A kuma yadda yana daga cikin dalilai da suke sa Allah zai ɗora azzalimai akan musulmai idan sun saki hanyar Allah. Mu da mu tsaya kan hanyar Allah, na ma wata tambaya ce. To Allah subhanahu wa ta'ala ya fahimtar da mu. Amin. Allah subhanahu ta'ala ya ganar da mu Allah subhanahu ta'ala ya raba mu da sharrin makiya waɗannan azzalimai Allah subhanahu ta'ala ya raba al'umma da sharrin su da makircin su Allah subhanahu ta'ala ya ba mu zama lafiya wannan ƙasa ta mu da sauran ƙasashen musulmi abinda muka faɗa zama daidai Allah ba mu ladarsa gaba ɗaya abinda muka yi kure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk